الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد مجلس wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin faɗar malam da ya ce washaƙiyu man shaƙiya bi ƙaba'illahi wanda a karatu ne yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi da kan gabar malam da ya ce wa aslu da qadari sirrun lahi ta'ala fi khalqi na'am
Allahumma fi shaykhina wa liwalidayhi wa li asatidatihi wal jami'i as-sami'in قال المصنف رحمة الله عليه وأصل القلم سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان نعم فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن آلامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين نعم وأصل القدر sirrun lahi ta'ala fi khalqi a asli na kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ga bayansa wato wannan sirri ne na Allah tabaraka wa ta'ala a cikin halittarsa sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda lam yaqdari ala zalika malakun muqarrab wanda malakun muqarrabun wani mala'ika wanda yake abun kusantawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala lam yaqdari ala zalika da yi sun kaye ba a kan wannan kaddara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a cikin bayansa wala nabiyyun mursal wala wani annabi wanda yake abun tomowa zuwa ga wata al'umma cikin al'ummu wanda suka gabata ko wannan al'umma ba wani cikin bayin Allah wanda ya san kaddara ta Allah saboda kaddara ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke gaibu wanda gaibu shi kuma la ya'lamu al-ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu face sai shi Allah subhanahu wata'ala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kafara kace musu ba wanda ya san gaibu cikin mutanen da suke halitta wato cikin halittu na Allah subhanahu wata'ala wanda suke rayuwa a cikin sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da bakwai haka da kuma waɗanda suke ciki ƙasa dukkan bayan da suke rayuwa a sama ko a ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah tabaraka wata'ala dan haka kaddara sirri ce ta Allah subhanahu wata'ala baka san abin da Allah ta'ala ya rubuta maka ba mai za ka cika a kai bin san abin da Allah ta'ala ya rubuta maka ba ko wani ko shi ko kowa ba wanda ya san kaddara Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya bai wa kanshi sani saboda imani da kaddara yana daga cikin abin da zai zama to ya cike maka rukunin imanin imanin ka cikakke saboda imani da kaddara rukuni ne daga cikin rukunai na imani guda shida والإيمان بقدر خيره وشره وأن كما أكن دين يا تبتا أتكين القرآن سنة كما يا تبتا أتكين سنة تمعيكي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة حديث عمر بن الخطاب حديث عبد الله بن عمرو da sauran harfe waɗanda suka tabbatar da imani da kaddara ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar da abdullahi dan umar wata rana yana maka a Humayr ibn Abdurrahman al-Himyari da shi da Yahya ibn Ya'mar suka haɗu ga juna suka ce wato wanda ya fara fitowa da cewa ba kaddara cikin mutanen basra shine ma'abadul juhani sai shi ya haya ibn ya'mar yace fan qalaqtu ana wa hubayd ibn abdurrahman al-himyari hajaini aw mutamiraini fa kunna law laqina ahadan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa sa'alnahu amma yaqulu ha'ula'i fil qadar فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكون الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن وذكر من شأنهم ويزكمون على غدر وأن الأمر خنف قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنهم براء مني وأني بريء منهم والذي ثم قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أهد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب فذكر الحديث المشهور الذي في في في الأربعين النووية wato wannan hadisi na asar na Umar na Abdullahi dan Umar yana magana akan cewa imani da kaddara rashin imani da kaddara yana fitar da bawa daga cikin musulunci to don haka al-aslul qadar asali game da abin da ya shafi kaddara abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara a cikin bayansa wannan sirri ne na Allah wanda ya ajiye shi a cikin halittunsa ba wani cikin mala'ikai diyan da yake da kusanci a wajen Allah mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu alladhi ya'ti bil wahyi shi ma bai san da shi ba haka cikin annabawa na Allah wanda ba wanda ya kuma yake alaihi salatu wassalamu kusanci a wajen Allah shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba cikin sauran cikin annabawa da baki daya ko shi bai san wannan sirri ba wanda Allah tabaraka wata'ala ya saka a cikin halittunsa والتعمق والنظر في ذلك زلففاوة تيضرون تيالمي yayi ta shishigi cikin abin da ya shafi kaddara cikin wato abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cikin bayi da zaman to yana ta limawa ciki yana ta zurfafawa da kuma yin tsokaci da lekawa da bincike kan abin da ya shafi kaddara ta Allah subhanahu wata'ala wannan zari'atul khidlan wato kalga ce kwalga alama ce daga cikin alamomi na tabewa na bawa ya tabbata cikin hadithu abdullahi bin mas'ud wanda yana cikin sahih muslim azala sallama yace halakal mutanaddi'un wato masu huce gona da inji masu zulfafawa sun halaka dukkan mutumin da ya zamanto yana ta zulfafawa cikin abin da ba umarce shi da ya zulfafa ba yana ta mubalaga huce gona da iri cikin abin da ba umarce shi da ya huce gona da iri a kansa ba to ya hallaka wasullahul hirman sannan kuma wannan matattakala kuranga ce ɗaya ne daga cikin matakai wanda suke sawa a hana bawa alkhairi ya hana wa kansa samun rabo mai kyau a wannan gina na duniya da kuma kyakkyawan rabo a gobe kiyama wato dukkan wanda ya zamanto yana ta wuce gona da iri yana ta shishigi kan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cikin bayansa da yi imani ba da abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a jumlace da kuma wanda ya sani ya yi imani da shi wanda ko bai sani ba ya mai da lamarin shi zuwa ga masanin abin shi ne Allah subhanahu wata'ala wannan sulamul hirman wato tsani ne wanda yake bayar da bawa a hana mai wato alkhairi na duniya da kuma lahira wa darajatu bughyan sannan kuma hakan din mataki ne daraja ce wanda take sawa bawa ya zamanto mai shishigi da huce gona da iri mai zalincin kansa wato abawa shine zamanto bawa yana daga karan hanci ya zamanto ya rena doka ta Allah subhanahu wataala to abin da ya shafi yin bincike da zurfafawa cikin abin da ya shafi kaddara bawa ya ce sai ya lalumo wane kaddararsa yaya ta kasance wane ya ya kasance wannan ɗaya ne daga cikin sabubai waɗanda za su sa wannan bawa ya zamanto ya bar abin da aka umarce shi da ya aiki da shi ya aikata abin da kuma ba a neme shi da yi da ya nemi sanin shi ba falhazar alhazara falhazara kulle alhazari malam ya ce ka shiga taitayinka dukkan shiga taitayi ka kiyaye na? eh eh ka shiga taitayinka ka kula da kyau ina gargadinka dukkan gargadi wato ka shiga taitayinka min zalika daga abin da ya shafi zurfafawa cikin abin da ya shafi kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala nazaran ta fuskar annazar ya zamanto kana ta leƙawa da bincike game da abin da ya shafi wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara da kuma bangaren abin da ya shafi alfikir tunani ya zamanto kana ta yawo da tunaninka kan abin da ya shafi kaddara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ga bayinsa wa wasatan da kuma ya zamanto yana ta yawo a cikin hankalinka kana ta wasi-wasi game da abin da ya shafi kaddara ya ce falhazara kullal hazar wato ka shiga taitayinka ka kama jiki kada ka yi wannan abu ka raba kanka da irin wannan aiki wannan ba aiki ba ne na bawa na gari ka ja kafarka ka ja hannayenka ka ja tunaninka ka ja hankalinka daga wannan abubuwan fa inna allaha ta'ala mawa'ilm al-qadari an anami hakika allah tabaraka wa ta'ala ya nade ya nannade sanin kaddara daga talakansa ga baki daya cikin halittu ba wanda ya san wato kaddara saboda kaddara tana daga cikin abin da yake gaibu shi kuma gaibu ga baki ɗayansu ba wanda ya sani in banda Allah subhanahu wata'ala wa nahahum an maramihi sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya hana bayinsa game da abin da ya shafi neman sanin kaddara ya tabbata cikin aljami'u tirmidhi hadithin abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abu huraira ce kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu natanaza'u fil qadar فغضب حتى حمرت وجنتاه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر azamtu alaikum Allah tanaza'u fihi ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana ya fito wajen sahabbai sai ya tarar da sahabbai suna ta gardama a tsakankanin su game da abin da ya shafi kaddara kowa yana ja wancan ya ja wancan bangaren wancan ya ja wancan bangaren abu huraira ya ce sai ma'aiki alaihi salatu wassalam rai shi ya ɓace ya yi hushi kai ka ce saboda fuskar shi ta yi ja kai ka ce wato an tsaga rumman ne akan fuskar shi saboda fuskar shi baki ɗaya ta yi ja jajir saboda jan mutum idan ran shi ya ɓace amma wanda ɓarikawa idan ran shi ya ɓace fuskar shi tana ja sai zama to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi ya ɓata rai fuskar shi ta yi jajjawur wato sallallahu alaihi wasallam ya ce abi hadha umirtu yanzu da wannan aka umarce ku tattaunawa akan abin da ya shafi kaddara ba tattauna akan abin da zai janyo muku alkhairi ba wai tattaunawa akan abin da aka ɓoye muku sanin shi ba abiya an bi hadha ursiltu ilaykum ko kuma da wannan aka turo ni zuwa gare ku an turo ni zuwa gare ku dan ku yi jayayya game da abin da ya shafi kaddara wannan sallallahu alaihi wasallama ce inna ma halaka man kana qablakum hina tanaza'u fi hadha al-amr sani dai kadai waɗanda suke kafin ku san halaka lokacin da suka yi jayayya suka yi gardama game da abin da ya shafi wannan al'amari a cikin wannan al'amari na abin da ya shafi kaddara bana ce to ina yin kumagiya kada ku sake komawa wajen abin da ya shafi tattaunawa akan abin da ya shafi kaddara wato kaddara abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana bayin shi game da abin da ya shafi neman sanin wannan kaddara ne kama ƙwala ta'ala fi kitabi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'aninsa ce la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun bayi la yus'alu ba a tambayar Allah ba a tambayar shi amma ya fa'alu dangane da abin da ya aikata duka abin da yake aikatawa ba wani wanda yake da hurumin da zai tambaya Allah ce dan me Allah yayi kaza ba a mai tambaya ba a tambayar shi game da abin da ya aikata ka ce Allah dan me ka wadatar da wani ni ba ka wadatar da ni ba Allah dan me ka baiwa wani ilimi ni baka bani ba Allah dan ne ka baiwa wani kwanciyar hankali ni baka bani kwanciyar hankali ba Allah dan ne ka baiwa wani karfi ni baka bani karfi ba Allah dan ne ka baiwa wani basira ni baka bani basira ba ba a mai wannan tambayar Allah dan ne ka wanzar da mahaifin wani ni kuma na haka a shiransa Allah dan ne kai kaza ni kuma ka mun kaza ba a yi wa Allah ta'ala wannan tambayar saboda wannan Allah subhanahu wataala haka ya kaddara idan ka kasance cikin ɗaya daga cikin mawadata ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka dinga roƙon Allah ta'ala ya saka ka cikin mawadatan da za a yi alfahari da su wanda musulunci zai yi alfahari da su wanda ma'aiki alaihi salatu wa salam ya ce la hasada illa fi sunataini rajulun atahu Allahu malan fa sundiqa ala halakatihi fil haqqi to kasance cikin wannan idan ilimin Allah ya baka ka gode wa Allah ta'ala ya saka ka cikin ka roƙi Allah ya saka ka cikin wanda ilimin su za su zama to hujja ne a gare su ba hujja bane a kansu wanda Allah ta'ala ya ce wanda ma yake alaihi salatu wassalam ya ce wa dun atahu Allahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha wa hum yus'aluna amma su bayi ana tambayar su dangane da abin da suka aikata duka abin da bayi suka aikata za a yi musu tambaya akai dan me kuka aikata kaza dan me kuka aikata kaza me yasa kuka aikata kaza daga wajen wa kuka samu wannan umarni daga wajen Allah kuka samu ko daga wajen manzon shi in amsar na'am ce to kun tsira idan amsar ba na'am ba ce to sai ku nemi amsar da za ku bada faman sa'ala lima fa'ala dukan wanda ya tambaya ce dan me yasa Allah yayi kaza me yasa Allah ta'ala yayi mutanen Niger kala kaza yayi mutanen Libya kala kaza da yasa Allah ta'ala ya yi ‘yan gidan suwa ne kala kaza ‘yan gidan suwa ne kala kaza da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi yanki kaza kala kaza yanki kaza kala kaza duk wanda ya wannan tambayar faƙadarar da hukumar kitabi hakika ya mayar da hukunci na littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya tayar da wata aya wanda take cikin alkur'ani bai yi imani da ita ba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya aiwatar da abu imani kake da wannan abin da Allah subhanahu wataala ya wutar bangaren abin da ya shafi kaddara kowa bai san abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mai ba iya abin a cikin duhu ne yake kokarin da zaka yi ta yi shine a kullum ka dinga roƙon Allah tabaraka wataala ya tabbatar da kai akan shiriya kasancewar ka akan shiriya ko kasancewa ta akan shiriya ba shi yake nuni akan mu kadai da muke kan shiriya ba kuma mu kadai zamu kasance akan shiriya ilal mamat la'alla kuma a samu waɗansu wanda ba sa kan shirya kuma su kwazo cikin shirya ɗin mu kuma Allah ta'ala ya tabbatar da mu a kan shirya ɗin hana mu mutu kada ya karkatar da kafafuwanmu daga hanya wanda cike mai kyakkiya mutum nawa wanda a farkon tafiyarsa ya zamanto mutumin kirki nagari mai ba'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma a ƙarshe ya zame wa gaskiya a ƙarshe ya ƙaryata nasosi na shari'a a ƙarshe ya zamanto ya yi ƙarshe maras kyau mutum dawa wanda za a kai idan kana karanta tarihi za a ga wani gashi fibida ya ce amurhi mutumin kirki ne ana kyautata mai zato amma saboda Allah tabaraka wata'ala ya kaddara ba zai kasance ba cikin mutanen kirki ilal mamat sai zamanto an canza mai akala daga karshe mutane nawa cikin waɗanda ko irin waɗannan in maka ɗauka wasu ibn aqwa al-mu'tazili ɗalibi ne na ilimi na al-hasan al-basri amma daga ƙarshe sai ya zamanto ya samu ne kan garewa ya samu zamewa haka idan ma kallaci waɗansu ƙungiyoyi yanzu wanda za mu ga cewa a farko asalin wannan ƙungiya ɗin za mu ga waɗanda suka fito daga cikinta ɗaliban ilimi ne da ya zamanto kuma sun karkace saboda sun yi wata fahimta ta waɗansu nasosi wanda kuma fahimta ce wanda take kuskure mun gane da kyau akwai waɗanda za ga cewa da yawa wanda asali da ka san su ba sa da ja a ɓangaren ayoyi na alkur'ani ba su da ja a hadisai na ma'aice alaihi salatu wassalam wanda kuma yanzu sun zamanto suna ja akan waɗansu ayoyi suna da ja akan waɗansu hadisai waɗansu za ga cikin bukhari da musulma suke amma kuma su ba su yi imani da su ba wanda da yanda ka san su mutanen kirki ne kana kyautata musu zato amma sai ya zamanto sun sauka daga wancan ra'ayin da ka san su a bara da bara wancan da shekaru na baya sun ɗauki wani sabon ra'ayi wanda ba zai kai su ga gaci ba to shine ya ce dukkan wanda ya tambaya dan me Allah subhanahu ta'ala yayi haka ya aikata wannan abu faqad radda hukm alkitab ya mayar da hukunci na littafi wato yayi fito na fito da hukuncin da alqur'ani ya zartar hukuncin da Allah ta'ala ya zartar a cikin alqur'ani shine la yusalu amma yaf'al ba a tambayar Allah game da abin da ya aikata mun gane da kyau wa man radda hukm alkitab kana min alkafirin Mala ya ce dukkan mutumin da ya mayar da hukunci na littafin Allah al-Qur'ani ya yi fito na fito da wata aya ya ce shi bai yarda da abin da ta tabbatar ba. To wannan ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka cancanci kalmar kabulasa, ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suke kafirai. To amma abin yana buƙatar tafsiri, ba dukkan mutumin da ya mayar da hukuncin Allah ba ne wanda ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani za ka ce mai kafiri sai bayan an samu shuru sun tabbata a kan shi sannan kuma in tafatil mawali ba wani abin da zai hana ya amshi wannan dalili ɗin ka zo mai da sharhi filla filla ɗaya bayan ɗaya ka bayyana mai ga yadda ayan nan take nufi tamkar rana lokacin azuhur ba fassarar ka kaɗa ko ba ba ta mahaifinka ba ba ta kakanka ba a'a ta baban alƙasin kaɗaku ka ɗako fassara daga wajen wanda aka saukarwa alƙur'ani ga hadithi nan cikin bukhari da muslim ya fassara ayar ɗari bisa ɗari ga yadda take ce shi da yadda ba to za a wannan lokacin ne za ka yi mai addu'a Allah ta'ala ya shirya da shi na? yawa za ka ce mai da Allah shirya da shi ya dawo da shi cikin musulunci mun gane da kyau saboda ya ratsi amma mutane nawa za a gani cewa ga suna cikin musulmai suna mu'amala da su zai karauka ƙur'aniyun nawa za ku zauna da su ga abin da aya ta ce amma kuma su karyata da ita zuwa ma ta kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abubuwa na wanda suka watsar wanda sun tabbata to kaga in ka tsaya ka musu sharhi ɗari bisa ɗari ka bayyana musu cewa wannan hanya da suke kai ba hanya ba ce wanda za ta ɓulle musu da alkhairi hanya ce wanda za ta jaza musu matsala saboda ga abin da alkur'ani ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu da kuma Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa waɗannan ayoyi ne dukkanin su a cikin alkur'ani ba shakka akan su lokacin da mutum ya ce baya yin imani baya aiki da abin da ya zo daga wajen ma'aiki alayhi salatu wasalam bai yadda da shi ba ya karyata wannan aya ya karyata waɗannan ayu litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun ina ga wannan ayar ma mun karanta ta ko akwai lokacin da muka tattauna akan ta wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun haka akwai ayoyi da dama wanda suke nuni akan cewa ma'aikin alaihi salatu wassalamu wato muhimmansa shine ya bayyana wa mutane alkur'ani bayan da za a yi ka fahimci alkur'ani ka fahimci abin da Allah yake nufi a guri kaza ba tare da ka samu sharhi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba sannan kuma ya zama to a kullum fahimtar ka ka dinga dora ta da fahimtar ta magabata na kure kale zaman to ka yi watsi da su ka wadatu da fahimtar da Allah ta'ala ya baka akan nasosi na shari'a na'am
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم موجود كفر وادعاء العلم مفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود طيب ما لا يتي فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى wato wani abin da aka ambata a baya shine jumlar shine dunkulallen abin da dukkan mutumin da ya zamanto zuciyarsa a bar haskakawa ce daga cikin masoya Allah subhanahu wataala shine dunkulallen abin da yake bukatuwa zuwa gare shi abin da ya shafi imani da kaddara ya zamanto baka da matsala dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara ga bayinsa haka Allah subhanahu wataala ya so bayin nasa su kasance ba kai yanda ka so ba bayan Allah za su kasance yanda shi mahalicinsu ya so haka za su kasance fariƙan hada wa fariƙan haƙa alaihim dalala fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kowa ya kasance huwa alladhi khalaqakum fariqun kafin wa minkum mu'min alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka Allah ta'ala ya kaddara ko duniya ta kasance a samu nagari a samu kuma kishiyar nagari to dukkan wanda ya zama to munawwarun kalbu wato zuciyar shi a bar haskakawa ce Allah subhanahu ta'ala ya haskaka mai zuciyar shi ya zama to imani ya shiga wannan zuciyar tashi saboda Allah subhanahu ta'ala ce fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan حرجا كأنما يسعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون dukkan wanda Allah tabaraka wata'ala yake nufin ya shiryar da shi Allah subhanahu wata'ala yana sanya kirjin shi ya zamanto mai amsar musulunci wato sai Allah ta'ala ya haskaka mai kirjinsa ya zamanto zuciyar shi garau take game da abin da ya shafi amsar nassosi na shari'a ta musulunci فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ومن يريد أن يضله وأنكم الله سبحانه وتعالى yake nufin ya batar da shi ya zamar da shi daga kan tafarki wanda yake mai kyakki Allah ta'ala sai ya sanya kirjinsa ya zamanto kuntacacce mai kunci kai ka ce an kallafa mai hawa sama ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haka ga waɗanda suke fandararru haka Allah tabaraka wa ta'ala yake sanya datti akan waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba mun gane da kyau a to shine dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka mai zuciyarsa cikin masoya Allah subhanahu wa ta'ala to haka yake bukatuwa zuwa gare shi na abin da ya shafi imani da kaddara wa hiya darajatul rasikhina fil ilm kuma wannan ita ce daraja ta waɗanda suke kafafu tabbatattu a cikin ilimi waɗanda suke arrasa kuna fil ilm wanda suke kafafu a sabituna waɗanda suke matabbata alladhina thabatat qadamuhum ala al-islam wanda diddigensu suka tabbata akan musulunci da quluna amanna bihi kullu min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab abinda yake Allah subhanahu wa ta'ala bai bautar da su ba akan sai sun san wannan abin filla-filla suna yin imani da wannan abin jumlata a dunkule saboda Allah subhanahu wa ta'ala bai kallafa musu ba sanin wannan abin sanin kaddara yanda Allah subhanahu wa ta'ala kaddara yaya wani zai kasance irin mamad kowa za a mai fatan alkhairi ne idan ka ga mutum yana fa aiki na alkhairi kamar addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi har ya zuwa mutuwa ba wanda za ka ce mai shi wannan ya gama da shi da shaidan sun raba hanya har abada sai in mutum ya mutu in dai mutum bai mutu ba yana da rai to dan adam mai rai baka amince mai zamewa da kan hanya ta gaskiya shi yasa ba yake alaihi salatu wassalam kamar da yake cikin bukhari da muslim hadithin abu huraira madalla yace law ya'lamu almu'minu bi kulli alladhi 'inda allah min an-nar lam ya'man min azabi alwaya ta muslim madalla yace ma qami abi jannatihi ahad law ya'lamu almu'minu bi kulli alladhi 'inda allah min al'azab lam ya'man min an-nar madalla yace da a ce mu'mini ya san abin da yake wajen allah na azaba a cikin mumine ba wanda zai baiwa kai shi lasisin cewa ba shi ba azabar Allah ba shi ba shiga wuta mazala ce kuma walau ya alamu da kafir bi kullin ladhi inda Allah min ar-rahma lam yai asmin jannatihi ahad da a ce kafiri ya san abin da yake wajen Allah subhanahu wa ta'ala na rahama ba wani daga cikin kafirai wanda zai ɗebe kaunar cewa ba zai samu rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala ba don haka bawa a kullum kamar yadda ma'aikin alaihi salatu wasalamu yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik to haka bawa ya kamata ya kasance a kullum ya dinga wannan addu'a addu'a ta Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan addini hatta hatta mamat har mutuwa ta zo maka wannan shine darajatul rasikhin fil ilm daraja ta waɗanda suke tabbatattu a cikin ilimi لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود wala yace saboda ilimi kala biyu ne akwai ilimin da yake akwai shi a cikin halittu na Allah subhanahu wataala Allah tabaraka wataala ya so bayin shi su san wannan ilimi irin kaga abin da ya shafi ilimi na sallah ka san azhur raka'a hudu ake la'asar raka'a hudu ake magriba raka'a uku ake isha'i raka'a hudu ake asuba raka'a biyu ake ga wanda yake mazaunin gari idan abu laguro kake azhur biyu la'asar biyu isha'i raka'a biyu idan ramadan ya kama zaka azumci watannin na ramadan ka san abin da yake karya azumi ka san abin da yake bata sallah ka san abin da yake warware alwala waɗannan ilimi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya saka shi cikin bayi kuma dukkan wani musulmi dukkan wani musulmi ilimin da yake nashi ne farilla ce na aini a kansa to wajibi ne akan shi je ne wannan sanin mun gane da kyau wannan shine ilimi wanda yake mawjud wanda akwai shi a cikin talakai ya zama to mutum ya san alkur'ani ya san sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda ba ilimi bane wanda ba zai yi ba ya zama to mutum ya san harkar injiniyanci mutum ya zama to likita mutum ya zama to ya zama wato abin da ya shafi ya karanci mathematics da sauransu waɗannan dukkaninsu ulum ne wanda suke mawjud akwai su sai kuma wa ilmun fil khalqi mafqud akwai kuma ilimin da babu babu shi a cikin talakai talakai ba wani cikin talakai wanda ya san wannan ilimi ina abin da ya shafi yaushe alkiyama za ta kasance wannan ilimi ne duk yanda mutum ya kai a karatu ba zai sani ba ya ce nan da shekara kaza alkiyama za ta kasance yau muna da Emily Pombian muna da Emily Bensis a da Emily Bensen muna min Lawson mil katsan karansis ko ko karanset ne na karansis ko karansis muna mil katsan karansis hijiriya muna david benson miladiya a ce to yanzu nan da shekara kaza alkiyama abin da ya mata saura duk yadda ka kai da ilimi ba za ka gano ba yaushe alkiyama za ta kasance za ka karanta a hadithi rubabbe an ce alkiyama bayan turowa ma'aiki alaihi salatu wa salam da shekara kaza za ta tashi da Allah wani hadisi ba da ja hannu lokacin shi ya huce saboda ina ga shekara dubu aka ce abin kuma su kaga yanzu an ɗara shekara dubu amma da kyawun da na ba na gaskiya ba ne ba na gaskiya ba ne wato ba hadisin da ya zo shi wanda yake tabbatar da cewa alkiyama lokaci kaza za ta tashi ya dai alamomi na alkiyama su alkur'ani ya tabbatar da kuma sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya mai tambaya kan yaushe alkiyama za ta kasance yace mul mas'ulu ana habi a'lamu min as-sa'i idan har akwai wanda ya kamata a ce ya san yaushe alkiyama za ta kasance cikin bayi na Allah saboda darajar shi da matsayin shi a wajen Allah ma'aiki alaihi salatu wassalam amma kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam yace Allah ta'ala ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha kul inna ma 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu din zurfin karatun mai karatu ba zai gano yaushe alkiyama za ta kasance wannan ilimi ne mafqud haka ilimin abin da yake ciki mace tana ɗauke da juna biyu ka gano cewa wannan juna biyun nata ɗa namiji ne sannan kuma zai kasance mutumin kirki zai haddace alƙur'ani zai zamanto mai ɗa'a ga Allah zai zamanto ƙur'anin sa hujjatun lahu ne ba hujjatun alaihi bane sannan kuma zai amfanar da al'umma wannan ba wanda ya sani cikin bayan Allah da ka zama to likita ka gano cewa tana ɗauke da juna biyu ɗaya namiji ne iya abin da za ka sani kenan eh shi ma ba sai ba wani lokaci iya sanin naka wannan shine takaitacce in ya do duniya shekara nawa dai ba ka da masaniya za a haife shi da rai ba ba ka da masaniya to wannan ilimi ne wanda yake gairu mafkud gairu gairu mawjud ilimi ne mafkud wanda ba wanda ya san shi cikin bayi na Allah hakanan dukkan abin da ya shafi kaddara abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wannan ilimi ne wanda yake mafkud ba ilimi bane wanda yake mawjud to da haka ilimi kashi biyu ne akwai wanda yake mawjudun fil khalqi akwai kuma ghairu mawjudin fil khalq akwai wanda akwai shi cikin halittu akwai kuma wanda babu shi a cikin halittu fa inkarul ilmi al mawjudi kufrun mutum ya yi musan ilimin da akwai shi a cikin talakai ya ce kuma babu shi wannan kafirci ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya sanar da bayan shi dan wani abu ɗan kaɗan wa ma'utitu min ilimi illa qalila ya tabbatar da cewa an ba ku ilimi akwai abin da aka sanar da ku to mutum ya yi musan abin da Allah ta'ala ya sanar da bayi ya ce babu shi a cikin bayi wannan kafirci ne saboda karyata aya ce daga cikin ayoyi na alkur'ani karyata wani nassi ne daga cikin nassosi na shari'a ta musulunci sannan kuma waddi'a'ul ilmi al-mafqudi kufur da'awar ilimin da babu shi a cikin halittu halittu kuma yace akwai shi wannan shi ma kafirci ne ilimin da ya zama to Allah tabaraka wa ta'ala ne kadai ya kadaita da sanin shi kace kuma cikin halittu wani ya san shi wannan shi ma kafirci ne saboda halwa ƙaryata wani nassu ne cikin nassosin da suke cikin alkur'ani mun la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah lokacin da mutum yace yayi da'awar cewa ga wani can ya san gaibi ga wani can ya san abin da zai faru gobe wanda duk yadda ka kai a hangen nesa ba baɗi ba ba nan da wata ɗaya gobe ma ba san abin da zai faru ba cikinta wa ma tadri nafsun ma za ta kasi gobada wanda ya ce ma gobe kaza da kaza da kaza za su faru ka san ya sheka maka wata kala ce ba gaskiya ya faɗa maka ba mun gane da kyau to mutum ya yi da'awar ilimin da yake mafmud ne a cikin halittu ya ce kuma akwai shi ya yi da'awar shi wannan shi ma kafirci saboda karyata wata ayar ce kuma yayi da'awar ilimin da akwai shi a cikin halittu ya ce babu shi shi ma kafirci ne to yanda zai shi ne ya zama to me baina baina ya tabbatar da ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da shi ga bayinsa ya kore ilimin da Allah tabaraka wata'ala ya kore shi ga bayinsa shine yace wala yathbutu al-imanu illa bi qabuli al-ilmi al-mawjudi wa tarki talabi al-ilmi al-mafqud wato imani na bawa baya tabbata sai da amsar ilimin da yake akwai shi a cikin tarihi ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya so bayan shi su san shi to ka yarda da cewa akwai shi Allah ta'ala ya so bayan shi su san yanda ake sallah ya so bayan shi su san yanda ake zakka ya so bayan shi su san yanda ake azumi su san yanda ake ibadar haji ahkamul haji ahkamul zakati ahkamul umra ahkamul jima'a da sauransu wannan duka ilimi ne wanda Allah ta'ala ya so bayi su su san shi ba ilimi bane wanda Allah subhanahu wata'ala bai baiwa bayan shi sani ba Allah tabaraka wata'ala ce huwal ladzi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وترك طلب العلم المفقود da kuma barin ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya rasar da shi a cikin talakansa bai so bayi su kasance sun san wannan ilimi ba abinda Allah ta'ala ya so bayi su san shi na ilimi sun sani kuma dama Allah ta'ala din shine ya ba su dan kadan ne cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ke wajensa na ilimi ya tsakura wa bayinsa da aka sai zamanto abin da yake wajensa akthar fa akthar kamar yanda hadithin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda yake magana akan kissar Annabi Khidir da kuma Annabi Musa alaihi salatu wassalam alaihi wassalatu wassalam lokacin da Annabi Musa ya ce wa Khidir ina so in bi ka yace ma na qasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah illa kama naqasa hadha al-usfur min qadihi da kuma yace mushi inni ala ilmi min ilmi Allah allamanihi Allah la ta'lamuhu anta وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا kowa daga cikin mu akwai ilimin da yake banta da shi kai akwai ilimin da ka sani wanda ni ban sani ba ni ma akwai ilimin da na sani wanda kai baka sani ba dan haka kuma da ilimi na da naka da ilimin talakai ga baki daya ba wani abin da ya tawaya daga cikin ilimi na Allah subhanahu wataala face dai kamar tsuntsu ya tsotsa bakin shi cikin teku dan abin da zai tsakura zai tawaye tekun nan ko ba zai tawaye ba to haka ilimin Allah subhanahu wataala yake idan ka ƙara nashi da ilimi na talake abin da yake wajen bayi ɗan kaɗan kaɗan ne kan idan ka haɗa shi daga kada abin da yake wajen Allah subhanahu wataala wa yasalunaka an ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ina ga anan ya kamata a ce mun kwana saboda lokaci ya tafi insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi da kan wata matsala ɗin abin da ya shafi Allah wal qalam abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Barakallahu. نعم